أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله العمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أيو منا bakwai ne ga watan sha'aban ko ko takwas sha biyu allahu akbar allah ya samu gama da duniya lafiya watan shawwal sha biyu ga watan shawwal hijiran manzan allah alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku ga watan mai watan biyar ko miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 insha Allah a yau za mu fara karatun littafin ashama'ilul muhammadiyya na al'imam at-tirmidhi ashama'ilul muhammadiyya na al'imam at-tirmidhi wanda a kwanakin baya mun taɓa saka littafin mun fara karanta shi to amma Allah bai ba mu dama ina tsammanin mun yi karatu bai shige halaka bakwai ko halaka takwas sai muka dakatar da karatu to sai muka ga bayan sallah darasin da zamu na yi a wannan masallaci kawai ya dace ana tashi daga juma'a sai a sai mu yi karatu na lokutan da Allah ya ba mu iko insha Allah sai muka ga abin da ya fi dacewa shine mu karanta shi ash-shama'ilul muhammadiyya saboda yana ɗauke da ɓangare ne na ilimin hadisi ko kwance ɓangare ne na hadisai kuma yana ɗauke da ɓangare da ya shafi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin komai waye al'imamu tirmizi al'imamu tirmizi ɗaya ne daga cikin al malaman hadisi masana hadisi ɗaya ne daga cikin ɗaliban al'imamul bukhari da muslim ibn hajjaj da ibn rahawaihi duk ya yi karatu a gurin waɗannan shi al'imamu tirmidhi ana masa alkunya da abu isa ainihin sunansa muhammad ibn isa بنو ثورة بنو موسى بنو الضحاك الترمذي ترمز إن أنا شيء ترمذي أنا شيء ترمذي ترمذي بك سنة فدي ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda yana daga cikin ashabu sunan sunan akwai sunanu tirmizi akwai kuma jami'u tirmizi duka ana duka ana faɗa masa an aice shi hijira yana da shekara 209 ma'ana an aife shi a farkon ƙarni na uku hijira yana da shekara 209 a garin turmus wanda ya yi daidai da miladiya 824 sannan imamu tirmidhi ya rayu tsawon shekara saba'in ma'ana ya rayu shekara ya yi wafati hijira yana da shekara ɗari biyu da saba'in da tara kaga an haife shi ɗari biyu da tara ya yi wafati hijira yana da shekara ɗari biyu da saba'in da tara kuma al'imamu tirmizi kamar yadda na faɗa mana ya yi karatu a gurin manya-manyan malaman hadisi na zamaninsa ko in ce malaman hadisi ma da duniya gaba ɗaya tunda idan an ce muhammadu ibn isma'il al-bukhari aljami'u nasa shine farkon littafi bayan alqur'ani sahihul bukhari kenan to al-imamu tirmidhi yayi karatu a gurin al-imamu al-bukhari kuma yayi karatu a gurin muslim ibn al-hajjaj yayi karatu a gurin abu daud sahibus sunan shima sannan ya yi karatu a gurin ishaq ibn rahawaihi malami ne da ma'anan ilimi wanda akwai maganganun da malamai suka yi a kansa dangane da abin da ya shafi fannin hadisi ƙwarancewansa a fannin hadisi da kasancewansa gwani ya tattara duk wani abin da ake istillali da shi a mazahibu na fikhu ya tattara su cikin wato jami' nasa ko in ce sunan nasa to wannan littafi na shama'ilul muhammadiyya ɗaya ne daga cikin littattafan al'imamu tirmidhi ɗaya ne daga cikin littattafansa sunan ashama'il a larabci idan an ce ashama'il jam'i ne na shamila shamila duk da cewa ashama'il yakan ɗauki jam'i na ma'anoni da yawa daban-daban don idan an ce shimal to jam'in shimal na haguna akan jama'a shi da shama'il ko in an ce shamila ɗabi'a akan jama'a shi da shama'il ko idan an ce shamlu akan jama'a shi da shama'il to amma wannan suna na ashama'ilul muhammadiyya yana nufin ɗabi'un manzan Allah ashama'il jam'u shamila ma'ana ɗabi'u da kuma abubuwa na sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukanmu mun san idan an ce sunna shine duk abinda aka dangana wa manzan Allah ko ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa siratihi wannan duk yana cikin abinda ake cewa sunna duk wani abin da za a jingina shi wa manzan Allah da kuma abinda aka yi a gabansa bai hana ba ko abinda manzan Allah aka yi a gabansa bai hana ba duk ana ce masa sunna to shi shama'il yana bangaren sunna ne ila da abubuwa ne da suka kunshi halayen manzan Allah da ɗabi'un manzan Allah wanda Allah ya sifanta mana da ɗabi'un nan wa innaka la'ala khuluqin azim kuma mukan so mu ɗauki littafin da ya shafi janabi na karantar da abin da ya shafi manzan Allah saboda bunƙasa soyayyar manzan Allah a zukatan mabiya an gane ko saboda bunƙasa soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zukatan mabiya shi yasa kaman a Ramadana zamu ga mukan zabi karanta littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa shi a bangaren sira yake amma shi Ash-Shama'ilul Muhammadiyya yana bangare ne na hadisi ana fahimta to ya fara da bismillahir rahmanir rahim babu ma jaa fi khalqi rasulillah babin da zai yi bayani akan khalqu rasulillah sifan manzan Allah halittan manzan Allah wato yanayin manzan Allah structure na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babban magana kenan duk wanda yace maka zai yi bayani akan sifa da yanayi da kamanni na manzan Allah to amrun azim sabila da duk wani mai iya magana ya gajiya wajen bayyana sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fahuwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu summa istafahu habiban bari'un nisan shine wanda ma'anansa ya cika suransa ya cika saboda haka abin da ya shafi khalqu rasulillah wani abu ne mai girma wanda kawai Allah ne ya sani to wannan babin zai kawo mana hadisai ne ingantattu da suka yi bayani akan sifan manzan Allah khalqu rasulillah ya fara mana da a wannan babi akwai hadisai guda goma sha biyar akwai hadisai guda goma sha biyar amma ya zama dole kowa ya mallaki littafin ba yi da tsada ashama'ilul muhammadiyya kowa ya mallaka ba yi da tsada saboda karatun yana ana tafiya tare da shi in ya koma gida yana iya bita yana muraja an gane hadisi na farko akhbarana abu raja utayba ibn sa'id an malik ibn anas an rabi'a ibn abi abdurrahman an anas ibn malik qala annahu sami'ahu yaqul daga Anas ibn Malik Abu Abdurrahman ya ji Anas ibn Malik wasafan li Rasulillah wani mutum ne mai yawan sifanta manzan Allah da ya an rawaita hadisai da yawa a gurinsa dangane da manzan Allah to an ji shi yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit tawil al ba'id wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adami wala bil ji'd al qatat ja'd al qatat ko qatati duka sun fada wato ayi fatha ma maba'un din nan na farko ko ayi masa kasra ليس بالجعد القاطئ كو قطط دكا ولا بالصبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولهيته عشرون شعرة بيضاء إتشي zan Allah ya kasance laisa bi tawilil ba'in ba dogo bane da yayi nisa wanda tsawonsa yayi yawa shine at-tawilul ba'in idan aka ce ba'in abin da ya rabu ko abin da yayi nisa shine ake ce masa ba'in an gane ko laisa bi tawilil ba'in ba dogo bane da yayi can yayi nisa a tsawo an gane ko wala bil qasir kuma ba gajere bane an gane ko wala bil abyadil amhaq ba fari bane fau fari fau irin farin da zaka ganshi fari fatau wanda yake kama da kuturta ba haka manzon Allah yake ba wala bil adam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ja bane ba ja bane ba asmar bane shi wala bil ja'dil qat kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato mai gashi ne da yake mummurda ba shine ja'at alqatiti gashin da ya ciccure ya mummurde irin gashin mu kenan gashin mu mu bakake ko ko ko gashin wasu turawa da zaka ga gashin a mummurde ke ba haka gashin manzon Allah yake ba wala bisabti ko sabati duka sun fala ba kuma mai sakakken gashi bane irin gashin da zaka ganshi a sake kawai yana reto ba haka gashin manzon Allah yake ba بعثه الله على رأس أربعين سنة ألا يا توروش يناد شكرا أربعين فأقام بمكة عشر سنين يا زونا أمك شكرا قوم ينا دعوة وبالمدينة عشر سنين يا شكرا قوم أمدينة فتوفاه الله على رأس ستين سنة ألا يا أوكرا شكرا ستين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء a kan manzan Allah da gemun manzan Allah babu gasu farare guda ashirin ma'ana furfuransa gaba ɗaya ba su kai ashirin ba furfuransa tsakanin goma sha ne bai kai ashirin ba sha bakwai ne haka suka ce me da mu fa'idantu da shi cikin wannan hadisin ana nuna maka manzan Allah mutawassit ne shi a komai nasa wasatiyya ne muktasi tsaka-tsaki yake ba dogo ba can ba gajere ba amma a tsakatsaki gashinsa bai murɗe ba gashinsa bai sake ba a tsakatsaki ba fari fatau ba ba kuma ja ba a tsakatsaki kuma ya rayu shekara 60 yana da shekara 40 aka turo shi ya shekara goma a makka ya shekara goma a madina Allah ya ɗauke shi yana da shekara 63 amma wannan ruwayan ya ce ala ra'asi 60 sana shekara 60 نعم في حديث نبي حدثنا هميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن لجسمي وكان شعره ليس بجعد ولا سبط نعم يشي كان رسول الله ربعة حديث هميد بن مسعد البصري دقا عبد الوهاب الثقفي دقا هميد دقا أنس يتشي من زن الله من زن الله كان ربعة tsakatsakine shi rab'atan matsakaici ne shi ba dogo ba ba gajere ba khairul umuri awsatuhu abin da yafi kyau shine abin da yake tsaka tsaki to manzon Allah a tsaka tsaki yake rab'atan a larabci idan an ce rab'a ko marbu shine abin da yake fo kwana fo kwana ba angle ba fo kwana shine rab'a marbu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake cip cip laisa bitawil rab'a yana nufin bayi da doro bai sunkuya ba saboda tsawo sannan kuma manzan Allah bai yi bikis ba ya yi ƙasa rab'atan tsakatsaki yake matsakaici laisa bitawili wala bil qasir ba dogo bane kuma ba gajere bane hasanul jismi yana da kyakkyawan jiki jikin manzan Allah yana da kyau ba za ka taɓa ganin abin da ya kai jikin manzan Allah kyau ba duk da yadda ake faɗa mana manzan Allah na zama da yunwa yana raya dare yana ibada har kafafuwansa na kumbura to adatan wanda yake zama da yunwa yakan zamo yankwananne ramamme kyamushashe amma manzan Allah sallallahu alaihi sallama jikinsa lif-lif yake ko da yaushe yana cike idan hannun manzo Allah ba ka so ka sake ba saboda laushi da tafshi Anas ya ce ban taba shafa dibaj ban taba shafa wani abu wanda yake da laushi sama da hannun manzan Allah ba to haka dukkanin jikin manzan Allah yake hasanul jismi mai kyakkyawan jiki wa kana sha'ruhu laysa bija'din gashin manzan Allah ba curarre bane ne wala sabtsin ba kuma sakekke ba ne almustarsam wanda yake sake kawai yana reto a gadon baya a'a yana nan baki wa sabti tsakanin wato wato murɗewa da sakewa haka gashin na manzan Allah yake wato duk abin da zai sa ka ga mafi yawa ruwayoyin da za a na rawaito maka sai ka ji an ce ba dogo ba ba gajere ba ba fari ba ba ja ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba to wanne ana so a faɗa maka sifan ba dai iya sifantuwa ba ne sai dai a bar abin mutawassu ba dai iya sifantuwa ba tunda an ce ba baki ba to me fari ba fari fatau ba ba fari fatau ba ja ba ja jazir ba dogo ba dogo can ba gajere ba gajere ba yaya gashin yake sai a ce bai sake ba bai cure ba wannan ana nuna maka wato Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama muqtasidan tsakatsaki yake shi komai nasa daidai ne an gane ko na'am asmaral launi asmaral launi kuma manzan Allah launi shi yana da ja a ciki asmar asmar shine ja domin launin manzan Allah akwai sumra akwai launin ja a jikin launin manzan Allah ma'ana farin manzan Allah sai ya zamo kaman da ja kaman misali wato wato kaman hoda haka wato a shafa wani hoda a jiki wanda yake dauke da launin ja a jikin farin abu sai ya zamanto ya ba da kala ba ja ba ba fari fatau ba to shine asma idza masha yatakaffa'u idan ya tafi ya takaffa'u yana wato gaba gaba tafiyar manzan Allah gaba gaba a wani ƙaulin ya taƙallau yana cirata da mu karanta wani hadisin a gaba ka annama yana hadiru min sababin in yana tafiya kamar yana gangarowa daga e daga tudu shine ya takaffa'u sallallahu alaihi wasallama yana wato yana gaba gaba haka tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hadisi na uku حدثنا محمد بن بشار يعني العبد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عزيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه خلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم حديث محمد بن بشار العبدي دقا محمد بن جعفر دقا شعبة دقا إسحاق ابن راهويه يتي ناجي براء ابن آذب يناشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي rajulan wani mutum ne namiji marbu'an wanda yake matsakaici ba'i da ma bainal mankibai tsakanin kafadunsa suna da nisa mankib shine nan mankib da nan to tsakanin kafadun manzan Allah nan da nan yana da faɗi wannan yana maka nuni akan mene wanda aka siffanta shi da bu'duma bainal mankibai yana ɗaukan wani mutum yana da faɗin kirji kuma wani jarumi sabila da jarumi da ka ga yana da kafaɗu masu faɗi ana fahimta ko ba za ka gan shi tsukakke ba to manzan Allah ba'ida ba'idu ma bainal mankibayn tsakanin kafaɗunsa suna da nisa azimal jumma ila shahmati udnai yana da gashi mai yawa jumma shine gashin da ya zo nan wajen kunne ya sauka yana reto har gurin kunne to shine azimul jumma gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yawa ila shahmati uznai zuwa fatin kunnuwansa in aka ce shahma shine wannan wato naman nan na can kasan kunne shi wannan ana ce masa simah nan kuma ana ce masa shahma to gashin manzan Allah yana gurin fatun kunnuwansa ma'ana har ya lullube kunnensa ma yana dab da ya lullube kunnensa gabaki ɗaya ana fahimta ko wani lokaci yakan yi aski wani lokaci yakan bar gashin a sake wani lokaci yakan kitsa kamar yadda za mu karanta a gaba annabi ya kitsa gashinsa ɗango hudu lokacin da zai shiga madina ya kitsa su ɗango hudu haka gashin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baki kirin ne lisha'arin tara juli gashinsa yana yana sake yakan zuba a kafadunsa haka kuma an ce idan ya gashin yakan yi ɗiga da ruwa amma kuma ba gumi ba ne a gashi na'am alaihi hullatun hamra yakan saka jan riga hulla shine ado ma'ana kamar a ce wannan babban rigan da na saka akwai ado a nan wajen wato da aka yi mishi jan ado to manzon Allah yakan saka tufafi wanda aka mishi ado da ja da mu karanta ma ra'aitu min zilin matin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillah hadisin Anas a gaba za mu karanta mun san farin mutum abu ja yana yi masa kyau to annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya saka rigan shi fari wato koko ya saka tufafinsa yakan zamo da akwai adoja sai ya yi kyau shi ne ya ce a rajulan marhu'an ba'i da ma bai nalmanki bai ni azimal jumma alaihi hullatun hamra yakan yi adojan ado sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu tun da nake ban taɓa ganin wani abu ahsana minhu wanda ya fi manzan Allah kyau ba kamar hadisin da zamu karanta na Ali ibn Abi Talib a gaba lam ara qablahu mithlahu qablahu wala ba'dahu ko zamu karanta a gaba kafin shi ban ga irin shi ba bayan shi ban ga irin shi ba fadin alfazazi a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha ka kalli annabi ka sace kallansa zaka ga baka taba ganin kaman sa ba kuma ba zaka kara ganin kaman sa ba har abada na'am hadisi na hudu حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق سفيان الثوري ديني daga cikin tabi'ai to ya ba mu labari wanda akan dangana masa wato akan alakanta sufaye da shi a wasu bangarori ne Sufyan al-Thawri daga Ishaq Abu Ishaq daga Barra'u ibn Adib Barra'u ibn Adib yace ma ra'aytu min zilimmatin fi hullatin hamra'a أحسن من رسول الله له شعر يدرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل ما رأيت من ذي لمة بن تبغن مي غاشي كونغا جمة da limma duka yana daukan mene yana daukan wato gashi ma ra'aitu minzi limmacin ban taba ganin wani mazowa gashi wanda yake da gashi a kansa ba fi hullatin hamra'a wanda ya saka jan riga fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillah wanda yake da kyan gaske kaman manzan Allah lahu sha'run yana da wani gashi yadribu mankibaihi mankibaihi ma'ana yana yana bugun kafadunsa guda biyu gashin manzan Allah yakan sauka har yana bugun kafadu kaga da yawa kenan gashi yadribu mankibai ba'ida ma bainal mankibai kuma tsakanin kafadun nasa biyu suna da tazara suna da nisa kamar yadda yake wancan ma'ana lam yakun bil qasiri wala bil tawil annabi ba gajere bane kuma annabi ba dogo bane ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama a tsakatsakiya yake ina fatan ana fahimta ما شاء الله حديث نبي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن أثمان بن مسلم آه wannan hadisi daga Muhammad ibn Ismail daga Abu Nu'aimi daga Al-Mas'udi daga Usmana bin Muslimin daga Hurmus daga Nafi'u dan Jubair dan Mut'im ko daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قال يتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شفن الكفين والقدمين دخم الرأس دخم الخراديس طويل المصربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينهض من صبب لم أر قبله ولا بعضه مثله na'am yace lam yakuni nabi bitawi annabi ba dogo bane mai yawa kamar yadda muka karanta wala bil qasir annabi ba gajere bane shafnul kaffain annabi sallallahu alaihi wasallama mai yalwan tafi ne wal qadamain da digadigai hannun manzon Allah suna da yalwa idan ka gaisa da manzon Allah da ka san ka gaisa da namiji da ka ji hannunsa ya cika hannayenka gaba ɗaya yana da faɗin tafin hannu hissan wa ma'ana hissan wa ma'anan in ya baka kyauta ya baka kyauta mai yawa baya kyauta kaɗan yaudi a tsa'a man la yaksha faqatan idan ya gingije ka wani aran gama ya haɗa ka da manzon Allah annabi ya buge ka da hannunsa to da ka san jarumi ya taba ka saboda yana da ƙarfi hannun nasa yana da yalwa hissan wa ma'ana hissan wa ma'ana akwai rukana rukana wani kafiri ne da ya shahara da dambe ɗan dambe ne ya ce wa annabi ba a taɓa yin galba a kan rukana a dambe ba ba taɓa ba ya ce baran taɓa imani da kai ba sai mun yi dambe ka yi galba a kai annabi kuma ba ɗan dambe ba ne kuma baya wasan banza yau ni ne kuma zan yi dambe amma sabila da annabi mai tsananin son mu imani ya shiga zuciyar mutum ne annabi sai ya karba zan yi kamar kai ne misali ka haɗu da karfan mutum wanda duk anguwanku babu mai karfi kamar sai ce maka to mu yi dambe idan ka kada ni dan karɓi musulunci kaga in kaga yafi karfin ka bara ma ka fara bara ka ce a baren baren ma fara ba annabi ya amsa masa suka yi kokuwa annabi ya ɗaga shi ya buga shi sai ce ai ban shirya ba ne suka sake kokuwa na biyu annabi ya ɗaga shi ya buga shi ya ce kai ban fa shirya ba ne saura ɗaya da aka yi na uku annabi ya kai shi kasa warwar sai ya fahimci abun ba na ba a sifa ba ne abun ba a ganinsa ba ne daga Allah ne kawai to shasinul kaffain shafnul kaffain yana da faɗin tafi wal qadamain da digadigai dakmur ra'as annabi yana da babban kai ba katan kai ba babban kai in ka san an ce katan kai wani zuba ne na kamar mutum yana da ran kwalelan kai annabi yana da babban kai ka san babban kai kyau ne kuma babban kai alama ne na zaka duk wanda aka tufanta shi da kankantan kai to alama ne na balada rashin fahimta to annabi yana da babban kai dakhmul karadis annabi yana da gwaba gwaban gaɓoɓi gaɓoɓin manzan Allah zara-zara ne masu girma ne masu gwaɓi ne ba za ka ga yatsun manzan Allah yan fitit-fitit ba za ka gansu zara-zara masu gwaɓi ƙasusuwan manzan Allah masu gwaɓi ne shine karadis tawilul masruba sannan kuma akwai gashi siriri daga cibiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga kirjin manzan Allah da ya sako zuwa cibiyar manzan Allah shi ne masroba gashi haka yalau haka kaman wato saƙa daga kirjin manzan Allah yalau ya sako zuwa cibiyarsa shi ne fawilul masroba ma'ana gashin kirjinsa ya sako ya yi tsawo har zuwa cibiyarsa sallallahu alaihi wasallam idza masha takaffa idan manzan Allah yana tafiya ya tamayalu ilal amam yana gaba-gaba tafiyansa da aka gaba-gaba ne ba kuma sauri yake yi ba annabi baya sauri an ce ai sauri ma yana kawar da kwarjinin mutum yasa ba a san kaga kawai mutum ya kama hanya yana falfala sauri falfal falfal fal a mutum yana tafiya sauki sauki wa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama huwaina sayyidin bihi kuhut والمشي الهوينا ونومه لإغفار a tafiya sannu-sannu sannu-sannu yake tafiya amma kuma ba da ka taɓa haɗa hanya da annabi in dai ba annabi ya kama hannunka ba ne to sai ya tsere masa sai ya shige ka sai da hanya kamar ana naɗewa annabi hanya ne yana zuwa kawai da ka ga an zuƙe hanyar gaba ɗaya ba kuma sauri yake yi ba idza masha takaffa takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin idan yana tafiya yana yin tafiya gaba-gaba kai ka ce yan hattu ko yan hadiru a wani ruwayar yana gangarowa ne min sababin daga tudu kamar yana gangarowa ne daga tudu haka da ka ganshi sab sab sab sab sab sallallahu alaihi wasallam lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu kafin sa banga irin sa ba a bayan sa ma kuma banga irin sa ba Allah ya kara mana san annabi mun karanta hadisi biyar insha Allah da mu tsaya daga nan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wannan shine littafin mu dan dango na farko na hadisi da za mu karanta kuma mun zaɓi a hadisi mu fara da ash-shama'ilul muhammadiyya saboda mu fa'idantu da abin da yake cikin wato ɗabi'un manzon Allah kuma mu nishadantu da sifofin manzon Allah mun gama shi za mu sake saka wani littafin hadisin da haka da haka dai har mu karanta illa masha Allah Allah ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah